نعمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا شاب يرجى وتم ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولي هدو لأربعين دبقوي wanda ya daidai da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a wannan shine karatu na farko da za mu farawa a cikin wannan littafi mai albarka al-usul talata al-usul talata ma'ana ƙa'idodi guda uku ma'ana gindin abubuwa guda uku wanda ya zama wajibi ga musulmi ya san su sunan littafin ke al'usulu jam'i ne na al'aslu al'aslu shi ne farkon abu kuma uba ana ce mai aslu ɗa kuma a ce mai alfar uba shi ne asalin ɗa ko yauwa uba ana ce mai al'aslu kamar harsashi fondasiyon na gini ana ce mai al'aslu abin da ya zo kuma na gini shine reshen wannan gindin da ke can ƙasa waɗannan abubuwa ne ne waɗanda suke masu mahimmanci kusan kowane ɗan cikin su wajibi ne musulmi ya san shi shi ne malam muhammad dan abdulwahab ya sanya mai suna al-usulul talata الأصول الثلاثة معنى صفة جينا موصول وأصول الثلاثة باجة أصول الثلاثة أصول الثلاثة كاملة شيء مضاف لمضاف إليه شيء كما الصفة لي والموصول ودول قوال الألف واللام الأصول الثلاثة أيوة نعم يقول wannan littafi ne mai daraja mai makami sosai a cikin littafa addinin musulunci kuma littafi ne takaitaccen littafi wanda mai shi ya karfafe shi da dalilai daga littafin Allah da kuma sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma wannan littafi zai magana ne a cikin asali mai girma daga cikin asalin musulunci Mana zai magana ne akan wani abu wanda ke shi ne ginshikin addinin musulunci. Menene ginshikin addinin musulunci shi ne aƙida. Ilimin aƙida ya fi kowane ilimi daraja. Ya fi kowane ilimi matsayi saboda ilimin da yake sa ne ka san Allah kuma ka san haƙin Allah a kanka. Raka duk wani ilimi ma, idan shi ne gare shi. wannan littafi zai magana ne akan akan wannan abun wanda yake da muhimmanci shine akida ta addinin musulunci kuma magabata na rubuta malamai suna ba da muhimmanci da ire-iren waɗannan takaitattun littattafan gajeren littafi don kana da kwazo kana da kokari da fahimta sati guda ma suka haddace shi gajeren kuna gane wato to littattafai da ma na akida akwai manya akwai kanana littattafan tauhidi akwai kankana akwai manya wanda sai kayi shekaru kana karatun su ko har da kake ko koyon su kake sai kayi shekaru sa'annan za ka sauke su akwai kuma waɗanda suke takaitattu ne inda aka yi wata biyu wata uku wata hudu wata biyar ana karatun sai ga an sauke su akan ma an tsaya ana ta musu bayani dalla dalla in ba haka ba a sati guda ma sai a sauke kai rana dai ma sai a sauke kana yi shiga radiyo da usulun salasa a usulun salasa kawai kayan ka yi zo minti talatin ka karance ta gaba in ba ka bayani kawai fassara kalmomi kake kana ta wucewa sai ka shiga gidan rediyo ka sauke da kawai to kuma a duk da yake ku ba wai fara karatu ne za ku yi ba kamar littafi yana musu adon tunatarwa da wa'azi kawai amma dama a littafin da ya kamata mutum ya fara da shi shine karamin littafi a kowane fanni wannan akida ka fara da karamin littafi kamar yadda ka san a harkar lafan mutum baya farawa da college ko haka ba ko lise za ka fara da premier ɗin ka kare sai ka keta a can haka dinan za a koya ma abubuwa 'yan ƙanana waɗanda kanka yana iya ɗauka su ya rike su ko ba haka ba kusan yin abubuwa ne kalma-kalma lamba-lamba haka ajin farko haka dai har sai ka kama sosai kana iya dan tattara abubuwa da yawa ta rike to shi ma karatu addinin musulunci haka yake ana fara ne da ƙananan littattafai saboda bayanin su takaitacce ne baya da yawa da yadda aka ma bayani aka fada za ka yi rikewa saboda karatun na gaban kaɗan-kaɗan ne sai ka ga yadda za a ma karatu da yawa kuma saboda ka saba da sai ka rike kuma ba ka rike ba kana zuwa gida kai ta yi kai ta yi haka yi to amma dai farko ana fara da ƙananan littattafai kamar irin wannan littafin gabanin shi akwai wasu ƙanana ne wanda iya kamata to saboda ba wai makaranta ce wadda muka matsari cewa ga da abin da za mu harawa ga karatu ne muke karatu karatu karatu wa'azi wa'azi to saboda haka duk ɗalibin ilimi in za ya fara kowane ilimi ya kamata ya fara da karami ka fara cikin tauhidi da yare-yaren waɗannan ƙanana ko da wannan ka fara ba matsala to daga fili ne kuma bayanin shi baya da wata wahala ba rikici ba kawo su abubuwa masu nauyi bayanai ne masu sauki ana gaya ma kana ganewa kamar ilimin fiqh ne kaga in sun samu ne an baka wara da kawaidi baka wara da bi yawa ka wara da ahlul duk da yake littafi ne mai yawa amma kaga sai ka da kun dan koyo ne ta sai an dade sai an shekaru ka san shi dan ka gare sai ka fara al-ishmawi ko to haka in ka in ka shiga wani fanni ma haka fannin ilimin larabci ilimin koyon ƙa'idodin larabci na an sai ka samu ƙaramin littafi ka fara da shi da ba ka fara da babban littafi ba kuma yin littattafai akwai ƙanana kuma kowane ilimi da kuke gani yana da littattafai hawa hawa hawa sun yi ɗari a matsayinka na ɗalibi mai koyon karatun addini duk littattafai ne da suke jira ka je a koya maka su kowane fanni saboda ni karatu ba a kare shi kuma da lokacin da ka kare wannan littafi yanzu ka kare azari ka shiga ishimaru sai ka ga bayanan da babu su cikin hadari idan ka kare ishimaru ka shiga iziya sai ka ga shi ma yanzu ne ka wara karatu in ka kare kuma ka shigo risala sai kai tsuru tsuru da kuma in ka kare nan ka shiga askari sai ka ga da kuma in ka kare ga mutasar to haka duk ilimi haka yake kamar yadda ka san biyar da kake in ka yi karatun lise ka kare dole da ka zo jami'a sai ka ga ashe yanzu ne za a fara karatu kuma ka kare jami'a kuma sai ka jana ce akwai wani karatu wani mastara ake ce mishi shi ma yana jiran ka shi ma an kashe gauran sai ka ga ashe jami'a ma duk taɓa-taɓa ne ake za a ma karatun da baka san shi mun ka kare akwai wani gaba wanda wannan na gaba ka ka dingire shi kenan ka samu gindin zama daga nan shi kenan duk da yake ba kare ba amma dai a tsarance a takardance to shi kenan ka karɓo lolowa da ka zama datta ai shi kenan ko in baka cire ma kanka girman kai ba to akwai doktoci waɗanda su sun shekara talatin doktorori gaga suna aiko koya maka karatu saboda kai sabo ne ɗanyi ne suna za su busar da kai in kuma ka dora ma kanka ho shi kenan to shi kenan su ma sai su ɗauke ka aboki in kuka shigo wani wuri ana wata magana kaga sai su kyale ka su gani za ka cewa su barka in ka gane suka anshi magana suka yi suka yi bayani to wanda ya ashe da har yanzu dai mutanen nan ba zan iya cin musu ba. bari an ka samu daktororin nan masu sanko tun ba ya gaba suka yi karatu kuma su karatu ya zama abincinsu in ba su yi shi ba ba su jin daɗi da kuma kana na abokai da harkar duniya da abuwa duk sun ɗauke ma hankali sunan daftar ɗin ne ne su kuma na gaskiya ne duk littattafai sun shanye su ga kai a gani ba dai kake da su ba su zamaninsu zamani ne na ba komai sai karatu kuma san ƙwayen ne irinsu suka koya musu karatu to da tsananin karatu gashin kansu da ya zube yawan karatu da suke yi amma yanzu da zaka ga doktor da sanko wanda karatun ba irin na da bane za ka shi karatu ko ina ba a kare shi amma dai akwai matakai matakai kana da kokari to za ka kai wani abu a cikin ilimi kai ma insha Allah to haka ake farawa mataki mataki har a isa a inda kowa yake so ya kai Allah ya samu dace. Amin. Warkon littafi malam ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim. Bala ya bala da da Bismillah ko? Da suna Allah subhanahu wa ta'ala mai rahman mai malam ya bada wannan littafi ne da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka faɗi cikin farkon a'adari da ishmawi da iziya da mun yi bayani cewa malamai suna fara littafin su da bismillahir rahmanir rahim saboda koyi da alqur'ani mai girma saboda alqur'ani mai girma farkon shi bismillahir rahmanir rahim kama a shiga suratul fatiha ko shi yasa su ma in suka fara da littattafansu su fara da bismillahi ar-rahmanir rahim sannan kuma saboda kwaikwayon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin rubuce-rubucen shi da yake yi rubuce-rubucen da manzo Allah wasiƙun da yake aika masarakuna yana kiran su zuwa ga addinin musulunci duk suna fara ne da bismillahi ar-rahmanir rahim na uku kuma saboda kwai ko kuma aiki da maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kwadaitarwar shi da ya ce, Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar. Duk lamarin da aka fara shi, ba a fara shi da bismillahi ba to baya da albarka. Kaji, to da haka malamai sai su fara littafin su da da bismillahi. yasa annabi Sulaiman ma da ya aika ma sarauniya Bilkisu ne ce mata innahu min Sulaimana wa innahu bismillahi ar-rahmani ar-rahim yasa malamai suke fara littattafan su da bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ma'anarta tunda cikin littafi ne muna fara yin karatu da sunan Allah, Allahu wato shi ne Allah ta'ala wanda ake bauta mai da gaskiya, shine ma'anar Allah abin bauta da gaskiya al-ma'luhu al-ma'bud bi haqq shine Allah shine Allah dai wanda yake cikin bakinka wanda ake bauta da gaskiya shi ake ce ma Allah akwai magana kan in muka tsaya magana kan suna Allah muna iya ishayi ce ba mu kare ba kan kalmar Allah kawai da za mu yi abin da kanmu za a yi ɗauka ko za mu fada da ba ma'anar shi ne kenan kawai kuma shi ne babba cikin sunayen Allah duk sunayen Allah suna koma wani gari shi duka shi yasa kowa kowace irin kabila inda musulma ce da laraba da wanda ba laraba kowa Allah yake ce kowa Allah in ka jana cewa ubangiji to karatu ake cikin karatu ne sai a ce in suna ya zo a rabu sai a ce ubangiji amma an magana za ka yi za ka ce dan ubangiji da waya ka ce dan ubangiji ka tsale sai dai dan wa dan Allah ko ka ce dan mai rahama ka tsale ne da waya ka ce ko dan mabuwayi ko dan mai hikima ko dan masani duk ba za ka kawo ba sai dai ka kawo wa Allah abinda yake nuna cewa dukkan sunayen Allah suna komawa ne zuwa ga Allah kuma haka za ka gani duk inda ya zo sai an bara da shi sa'ana a kawo sauran yanzu nan sunayen Allah guda uku ke ciki cikin bismillah rahman ga Allah ga rahman ga rahim amma da wani aka wala da Allah الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله سيدا كرتي الله سنة كرتي الحي القيوم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إن ذاك أو سنة يا الله أزالو سنة سنة الله الله دماغك غنية تنسكي أكو كرشي muna ganewa ba za ka ji an ce bismir rahmanir rahimin lahi ba wanda ka ce ma ka yace ni kawai ibi masu abin da ka yi bismir rahimin rahmanin lah in ka haka daidai ne in ka kawo suna Allah rika amma Allah ba haka yi wani ba amma da ka ce bismillahir rahmanir rahim shi kenan kowa ya san bismillah kai kawo kenan duk sunaye Allah subhanahu wataala duka suna komawa ne zuwa ga sunan shi Allahu Allahu wanda shine wanda ake bauta ma ko dhul uluhiyyati wal ubudiyyati al hatta mabutun uluhiyya da bauta na gaskiya ma wanda ake bauta ma bisa ga cancanta shine Allah subhanahu wataala Ar-Rahmani shi ne Allah ta'ala mai yawan rahama mai gaman makyauta mai gaman miyar rahama duniya da lahira rahama shi ta gama kowa ya ba kowa ya ba mummuni ya ba kafiri shi ne mai rahama wadda wasi a tukulla shi ta yi shi komi ta yalwaci komi Allah subhanahu wa ta'ala rahama Ar-Rahim shine mai yawan rahama shi ma dai amma ga suwa amma su imani ya ba mummuni babu rabon kahiri yana Ar-Rahim wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai rahama ne yawa ga masu imani bayan yana da rahama ga kowa kuma sai kebanta masu imani yace su kadai ke rahama wannan shine takaitaccen bayani kan bismillah ar-rahman ar-rahim bismillah ana magana kan ta bangarori da dama amma wata rana insha Allah sai ai yawa in kai yayi zahi ya dauka sosai sai ai ta ko mutun da yake ita bismillah malamai sun ce wato ana fassara ta ne da gwargwada abin da za a yi in za ka yin karatu ma'anarta ina fara karatu da sunan Allah mai rahama mai jin in to za ka ce kuma sai ka ce yawwa ina fara cin tuwo ma'ana ba sai ka faɗi ba amma da ka ce bismillah to a larabce akwai abin da aka shahi aka goge ba a faɗi shi yanzu nan yanzu nan kamata ya mace da suna Allah mai rahama to da suna Allah mai rahama mai jinka ya kai ake na akwai abin da aka goge abin da aka goge shine din muna fara karatu haka in zaka cinto ina fara cinto da suna amma ba sai ka faɗi ba ka cewa ƙarara ka ce za mu fara cinto da ka ce bismillahir rahmanir rahim ka ba ka faɗi haka ne haka ruwa in zaka sha haka in zaka sa kaya da jikinka haka in zaka shiga gida haka yin za ka shiga masallaci duk wurin da za ka yi haka yin za ka wani alfi bismillahi ma'ana kana cewa zan ɗauko abu da suna Allah amma ba sai ka ce zan ɗauko ba da ka faɗi bismillah to kamar ka ce zan ɗauko wannan abun ne da sunan Allah kuna gane ku yawa a cikin larabci akwai ilimin nahu ilimin ka'ida ta larabci akwai abin da ake ce mu muta'allaq to babu shi inda kaga harafin jarra ma'ana harafin da yake sa a yi masuna wasani ƙasa to akwai abin da aka shafe gabanin shi wani wuri ana wani shi wani wuri kuma kamar yadda Allah ya ce wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha wa qalar kabu fiha ku hau a cikin ta da da sunan wa da sunan Allah kaga na an faɗi me za a yi ku hawo da sunan Allah. To haka, gwargwadon yadda aka yi amfani da ita. Allah ya samu dace. Wala ya fara da bismillah. Sa'annan, bayan mala ya fara da bismillah sai mala ya ce, "Ilam, rahimakallah." Ilam ka sani, kaiwa, kai bai karanta wannan littafin ko wanda ake koya ma wannan littafin. ilam ka sani ka ba da ƙoƙari rahimakallah Allah subhanahu wata'ala ya maka rahama wannan wato addu'a ce mai littafi yake ba wanda zai karanta littafin shi kamar yana cewa ka shirya ka saurara abin da za na gaya maka Allah ya maka rahama duk wanda Allah ya marama shi kenan ya tsira ya rabauta da duniya da lahira wanda ya samu rama Allah subhanahu wataala ya tsira kuma wannan salo ne mai kyawu na koyar da karatu fadakarwa ce kamar kana koya mutum karatu ka ce mai zo hankalinka nan ka saurare ni shine sai ce ma ilam rahimakallah asalin karatu haka ya kamata a fadakar a tunatar ɗalibai kowa ya shirya saurari me za a gai ba kawai da ka zo ba bismillahir rahmanir rahim kawai kai ta karatu a sai ka bari hankalin kowa ya dawo don haka zo makaranta za a fara karatu za ka ji hayaniya yanzu da muka za mu fara karatu za ka yana ta lumumuwa ko ba haka ba wannan ya ma wannan magana wancan ma wannan magana a yi ta yi ko karatun ka fara wani ba zai shiru ba amma da ka ce jama'a saurara da sai ga kowa mai hankali jama'a a yi shiru karatu za mu fara to sai kowa mai hankali kuma makaranta aka zo amma sai ya yi wannan cece fice da to irin shi ne mai littafi yake bayani cewa eh lamka sani rahimakallah Allah ta'ala ya maka rama ya kai mumini wanda zai karanta wannan littafin annahu cewa lalle yadda abin yake yajibu alaina ina zama wajibi a gare mu mu musulmi wato yajibu din nan kalmar yajibu kalma ce da aka dauko daga alwujubu wajabci me wajabci wajibci hukunci ne daga cikin hukuncen hukuncen wato addinin musulunci guda biyar shine farkon su akwai wajibi akwai mustahabi akwai mandubi akwai haramu akwai makaruhi sune hukuncen hukuncen musulunci guda biyar waɗanda yake ce alhakamu shar'iyya akwai abin da yake dole akwai abin da yake ba dole ba in kai zaka samu lada in baka yi ba baka da zunubi akwai abin da kuma hukunci ne an ma bayani cewa kawai an halatta maka abubuwa ne ka sha ruwa ka ci abinci wannan duk ba dole ba ne ba addini ba ne in ka ci ba lada za ka samu ba ko ba zunubi za ka samu haka in ka sha ko to kuma akwai haramun shi ne wanda in ka bar shi dan Allah za ka samu lada in kuma kai shi za ka samu laifi to akwai kuma wanda in ka yi ba ka da zunubi in ka bari kuma da Allah za ka samu lada amma in ka yi shi ba zunubi ba ba zunubi cikin shi yake ce ma makaru to yajibu daga wannan kalma aka rubuta ina akwai abin da ya zama wajibi gare ka ka aikata in ka aikata shi za ka samu lada wajibi ne a kanka amma ba ka yi shi ba me ya kamata ma ka kama ka da laifi saboda ya zama wajibi gare ka ba ka yi ba to kuma abubuwan da suke wajibi kala biyu ne akwai wajibi akan kowa akwai wajibi akan mu gaba ɗaya akwai alwajibul aini abin da yake wajibi kan kowa nan cikin nan kan kan kowa ya sallah dole dole kowa sai yayi sallah wani ba da yake mu wani dole kowa sai yayi mai alwala wani ba da yake mu wani dole kowa sai yayi tsarki ko ba haka ba ko wani zai dauke mu wani dole kowa sai yayi azumi ko wani ya dauke mu wani ba wanda ke dauke mu wani to wannan su ake ce ma alwajibatul aidiyya abubuwan da suke dole kan kowa cikin al'ummar musulmi ba kuma akwai wanda yake wajibi ne kan al'umma gaba daya dukkan munan wajibi ne gare mu amma duk taron mu dinnan mutum guda ya dauke mu in ba mu yi ba ba a samu mutum ɗaya yayi cikin mu ba to mun ma Allah laifi kuna gane ko in wasu cikin mu suka yi to shikenan ko da mu ba mu yi ba ba mu da laifi wurin Allah kamar yanzu a zo da gawa a ce a tashi a mata sallah cikin mu mutum goma ya tashi ya sallah shi ko sun dauke mu amma an aka zo aka aje ta ba ai ba kowa ya kama hanya ita dukkan mu yi tarayya cikin laifi jin ba mu da lokacin sallar gawa ne ba ai kuna gane ba ku amma da zaran wasu din sun danye ta ba ba su ba su da ba ma dai ka saba mu ka'ida sai dai ba ku an dade da ba a yi bayanin ka'ida ba wanda ya zanna bai ta yi sallah ba ba da lada amma bai ma'alla ne saboda wasu sun dauke mashi to abin da aka ce wani ya dauke in ya ya dauke ba to shi ke da lada kai ba ka da ita saboda haka mutane su zo mutum ɗari daga mutum talatin sun tai su yi sallar gawa saba'in na zanni ba daidai ba ne kamata yi gobe ya tara su tai su yi sallar goma su tsaya za a tsaya ne saboda mi saboda lafiyan abubuwan hawan mutane dukiyar mutane wannan kaga to wannan in suka tsaya kaga sun tsaya ne saboda mi tsaron dukiyoyin mutane to za su samu lada amma ku yi zama kun yawa mutum saba'in ya yi tsaron abin hawa da kun yawa goma sun yi sa inda barawon yana ganin ko biyu ya gani wurin ya dauka biyun su je can karshe su yi zanne suna su sa motunan gaba ka zan ya dauka ko zai dauka sau da haka in aka samu yan kaɗan suka yi tsaron dukiyar mutane ba za su samu lada wannan sallar da aka yi saboda mai saboda uzuri ya hana su da ba yawa ta abin dukiya kana yin sake yanzu ka ji birr an tafi Yajibu alaina yana zama wajibi a gare mu ta'allumu koyan arba'i masaila mas'aloli guda hudu ma'ana wajibi ne akan mu koyi abubuwa guda hudu waɗannan abubuwa guda hudu wajibi ne kan kowa babu wani wanda zai ɗauke ma wani ilimin addini kala biyu ne kamar yadda za mu zo mu gani akwai na dole kan kowa akwai na dole kan al'umma ilimin tsarki dole ne ilimin alwala dole ne ilimin sallah dole ne ilimin azumi dole ne waɗannan ilimin muka su dole amma ilimin zakka ba dole ne saboda sai kana da kuɗi ke wajibi amma in kayi kayi riga malam masallaci saboda radda Allah ya baka kudi ba sai ka sha wahala ba kike sai ka koya haka ilimin aikin hajji inda ba zuwa za ka yi in ka koya addini za ka samu ladar koyo in baka koya ba baka iya baka san yadda ake aikin hajji ba, saboda shi aikin hajji yin shi sai an je a can wani in kana nan wani kayan aikin hajji haka dai za mu gani insha Allah to malam yace annabi yajibu alaina yana wajaba akan mu ta'allumu koyan arba'i masail mas'aloli guda hudu ana abubuwa masail jami ne na mas'ala mas'ala kuma shine wani abu da za a tattauna cikin ilimi wanda za a tattauna shi a yi bayanin shi cikin ilimi shi ake ce ma mas'ala muna ganewa ko Yawwa. misalin mas'ala kamar misalin alwallah cikin alwallah akwai matsaloli alwallah dai kowa ya santa da cikin alwallah akwai matsaloli daga cikin matsaloli shine shin ruwan da ka kurkure baki da su sun isa ka shaki hancin ka da su ko basu isa ba matsala ce kowa ya san sunna ne ka kurkure baki kuma sunna ne to da ruwa nawa za ka kurkure baki kuma da ruwa nawa za ka shaka hanci da matsala ce yadda muke yi ka kurkura baki sau uku kuma ka shaƙi ruwa sau uku ka ɗebo kana kashi ko ruwan da ka ɗebo da su za ka kurkura baki kuma ka shaƙa matsala ke shi ruwan da ka shafi kanka da su da su za ka shafi kunnanka da su koko a ko sai ka ɗebo wasu ruwa babu makawa sai ka sabanta ruwa wurin shafin kunnuwan mas'ala to haka masail to cikin abu guda ne sai a ta hiddo abubuwa shi ake ce mu masail al'ula mas'ala ta farko al'ilm shine ilim shine mas'ala ta farko abinda ake ne da ilimi a nan wurin shine ilimi na shari'a shi ake ne ilimin shari'a shine ilimin da ya zama wajibi kan kowa ya koya. Da kuma cikin shi akwai matsaloli da yawa, akwai abubuwa da yawa wasu suna zama wajibi kan kowa, wasu kuma suna zama wajibi. Kenan ilimi ne dole ne, mu tashi mu neme shi, ko ba haka ba. Namiji ko mace wajibi ne, manzala ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ne ba ilimi wajibi ne ga dukkan musulmi. a wata riwaya wa muslima wa muslima dai malama hadisi sun ce bata inganta ba amma dama dai na ka faɗi musulmi na miji to mace mata shi bace to saboda haka kenan wajibi ne ga musulmi ya tashi ya nemi ilimin addini dole ne fa lokaci na ta tahiya ka tashi ka nema wajibi ne ka san yadda za ka tsarki ka san yadda za ka dauna ruwa za ka tsarki kuma ka san yadda ake yi alwallah wajibi ne ka san yadda ake yi ba bacan bacan bacan ba haka koyo an koya maka ka tabbatar an koya maka sallah ba dan na gana yi ba koyo ake yi da aiki da ka sani ba dan kaga tela ungo ku kulle yana tar yana diki kai ka je ka sauke da kai maka Allah tar da yi ba sai ka koya ba dan kaga metur mason yana yana aiki yana aza burguna yana sa siminti yana tsaka kawai sai ka ce kai ba bari ka shiga in gini ya zubo maka to shikenan ka yadda zakka dan kuma ya zubo wani ka ka shiga ce dama wa ya ce wa ya ce muku ya yi gini to haka abin yake haka addini ba yake a dan ka gana yi ba kawai ka shiga ka koya domin rubuce yake koyon shi ake nan mun yi karatun sallah cikin littattafai da dama ko koyo ake dan da ka san ba a shiga ɗinkin tela ko gyaran moto ko gyaran mota sai mutum ya dade yana koyo ko ko su ka gana yin sudur ana tar kawai ka je ka samu yi yanzu ka samu kanan baban ka ci da Allah shi maka injin wannan kawai su zai zafi shiga ka je kai ta yin kyawari wani kyaure ya haka wani ya haka biya ban kare saboda ba koya maka ba sai an koya saboda haka da abin da yake dole sai ka yi shi to kuma dole ka koyi shi kuma ba na ragancin ba ma da shiriri ta mu koya addini gan auren ba ba da wahala malaman ga sunan koyi malamin da kaje kace da Allah so kace ma bayanin sarki zai maka wani ke sai ka rike in ka rike da kyau ka rike ka san yadda ake ko sai ka je ka ce gara ma yadda ake anan gara ma yadda ake sallah duk baya da wahala amma ba za mu ba ko dan malamin muna gaba su da wahala ne shi yasa ga su dan koyi na shi yasa muka rena ma da ce duk garin mara da malami guda ne da kaga da kaga abin da shige da hita wurin shi amma da yake ga su nan koyi na in goku malami ya yi talatin yau za kake ganin ba wani abu bane dan ma baka koya ba wani abu rena abin kenan ake zai ga kasashen da malamai ba su da yawa ba su ga yadda ake rububuwar koyon addini domin su da kuma nan uwaye da kakanni mun tashi da addini shi yasa addinin ba mu ɗauka shi da da mahimmanci saboda ko da muka tashi dai gidanmu kowa yana yi ko gidanmu masallaci ga na ana ta yi wannan ba ya isa gaskiya dole sai an tashi an koya ya an koya maka saboda za ka sha tambayar kabari ba za ya koya ma ibada wani malami Allah ya ci ka ka dai wani malami kowa malamin da ya kawo ya za wannan wata tambaya sai an maka ita ba ba ya koya ma addini saraka wajibi ne mu tashi mu nemi ilimin addinin musulunci muna ganewa ku? al'ilmu me ake ce ma al'ilmu malin ya ce wa huwa ma'arifatullah shi ilimi shi ne sanin Allah duk ilimin da bai sa ka kasan Allah ba to jahilci in dai ba kasan Allah ba cikin ilimin ka to ka zama jahilci yana amfani sanin Allah shine ilimin da ya zama wajibi gare mu dole mu san Allah subhanahu wataala Allah da ya race mu san akwai shi ta yaya za mu gane akwai Allah ta kanmu ya kai muka zo duniya wai kawo mu duniya Allah ya ka muke gane Allah kana gane Allah da ɗabi'anka kuma kana gane Allah da karatu na'am na'am yasa alkur'ani ma dalilai biyu ya amfani da su da dalilai na dalilin qur'ani da kuma dalilai na sa hankali wanda in ka sa hankalin ka zaka san dan dai akwai Allah to daga abubuwa nan da mun ga sunan sarari qur'ani dai ya amfani da su ka kalle su ka san cewa ba su suka yi kansu ba kuma ba su su yi kansu ba kuma babu wanda ya isa yi su in ba Allah kamar rana ba da rana ba ta da kawo kuma tun da ka san da haka take tana ta wannan kai da kawo ka diba wata ka gani baya da kawo kuma tafiya ce yake ka diba taurari ka gani rana ba ta taba haɗuwa ka dibi saman nan da kake gani ga ta nan ba wasu ginshikai da suka sauko kasa suka tokari don ka taba wannan nan dalilai ne da suke nuna akwai Allah to da haka za ka gane Allah ka san Allah don ka san Allah ko me ya kamata kai sai ka bauta mishi ba tsaya za ka yi da sana'a ka bauta mai kuma kakka ɗauki wani haƙƙi na shi na bauta ka miƙa ma wani shi kadai za ka ba haka in ka kalle itace za ga dangogin itace ga sunan sun yi dubu wataƙila ka ga guda ɗari biyar daban-daban daban-daban masu na yau wasu wataƙila baka kai can ba itace dai ga sunan kowane ice da irin ɗabi'a shi akwai can da yan baba ya ruwa sai ya mutu akwai can da take bari ne ka ba shi ruwa ya ce na gode in ka gyara shi ma ya ci gaba da rayuwar shi kamar dogon yaro ka ruwan shi in ka ba ya ruwa ya rayu kuma ka ba shi ruwa ya ci gaba da rayuwar shi kamar iccen gawo na ruwa da wani ruwa kamar su aduwa su ba ga ruwa a ruwan su in ka ba su ruwa sun gode in ba ka ba su ruwa suna nan da su amma mangwaron ba ka ba shi ruwa yaya ka sha mangwaro gwaba duk wani ganyen ce da ake cire yace shi a zuwa na sai da shi in ba ka ba shi ruwa in ba ya samu ruwa mutuwa yake to kaga kowa da irin ɗabi'ar shi kuma ga sai itace ne kuma sai ka yi mamaki wai ɗiyan nan daga ina suke hitawa daga ina ɗiyan mangwaro ke hitawa su zama kulu-kulu daga wani kan mangwaro kusa kan kai na girma daga ina alhari yi ce ne ga nan kunnuwa ce gari shi daga ina ɗiyan itacen ke hitawa ɗinya in ka girgiza ka girgiza ka ɓara iccen ba za ka ga ɗiyan ba amma daga ina suke hitawa daga sarauta Allah gwaba, lemu, abarba, ayaba, banana, dibai da banana take. Dibai ce an ka baka iske shi babu ita sai to daga ina take zuwa har tekin buje guda ga tun da ƙasa har sama. Daga sarauta Allah ne. Duk wanda yana nuna maka akwai Allah. Allah ya sa mu dace. Amin. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada. Kuskure kuma Allah ya sa mu gyara Allah ya yi mana.
wanda mutum uku da suka fara sallah wato sai ya raka a guda sai na hudu ya zo sai liman kuma haura shi da kare sai ya ja wani hudu riwaya ne
Mutum uku ne suka wa sallah. Sai na hudu ya zo?
muka yi sai ya raka a guda sai na hudu ya zo Eh.
liman da ya tashi jawowa sai ya ja wani hudu riwaya ne
mutane ne guda uku suka fara sallah da shi kenan sun yi raka dai sai na sai na hudu ya zo su uku suka fara sallah da ya zo an fara sallah kuma sai alwallan liman ta kare kuma sai liman ya jawo shi shi wanda ya samu wanda yanzu ne za a samu raka shi yanzu za a fara sallah an wuce shi da raka ɗaya kuma shi ya zama liman Wannan ba na abu bane. sai ku bi shi in ya kare sallar shi in ko kare sallar ko ya kawo uku za a tashi ku sai ku yi zama in ya kare ke dawo ya zanna ku jira shi in ya sallame shi kenan sai ku sallar ko kuma shi aka jawo shi ya jawo wani ciki an wakilta shi ko to shi ma sai ya wakilta wani saboda shi ya san ya san ba da shi aka fara sallah ba kamata ya yi shawo wani ba sai ya yi magana ba ba sai ya ce mani ban yanzu na zo ba Allah ya san da su
mutum da ya je ya je na ilimi wata ƙasa da ya je kuma a can ƙasar sai ya aure wata da ilimin mara iyayensa da ya dawo sai iyayensa suka ce ai sai ya suke ba zai musu biyayya akan haka mutum da ya je wata ƙasa karatu da ya je can sai ya samu mace ya wuri ba tare da uwaye sun sani ba da ya dawo da karatu sai ya zo musu da amarya suka ce wa gama daga na ka samu wannan muke karatun ka yace a au mata ta jikin na aure ta ce a ga wancan nan kana biyan ka in mun kama ma mace ta yau ka sake ta kawai ka ga macen da ba ka aura mace ka sake ta kawai ba matar ka bace to ya za yi yana masu biyayya ya sake ta ya ba su haƙuri lallabe sai ba su haƙuri shi yin inda ita an riga an taho da ita daga nesa kuma sai dai wanda su ga ta dawo kamar ta yi rakiya ta koma kaga ba za a ji daɗin abu za ka sai a yi lallaba in akwai wata wadda aka ajiye maka sai ka ce ka yarda ita maka abu na dai mutane su bar irin wannan abin ba daidai ba ne ce uwayenka sun san da ta yi a karatunta amma ba san kaya wuri ba musamman wannan duniyar ɗin wadda abubuwa na sadarwa ga sunan da sauki a ɗaura auren masu yi a gwari ga yanan muna wurin ɗaura aure ana ganin je ya gagara kai shiru ka tale sai ka zo saboda ka samu 'yan rasha da turiya wa daidai ba ne ya kamata ka sanar Allah ya samu dace suke fara su kasance sun kasance a ma'aikatar su maza da mata kuma dukkan su a auren su da yake wasu lokacin sai suna suna hira wata kuma sarari to yana son bai hakan yana da kyau
ya ce sukan samu kansu ma'aikatar da suke aiki da wani lokaci zai su yi zanne su yi ta hira hira da bata shayi wannan aikin ba sai a je biran wani a yi ta ɗimi ko a hito cikin hili ba a yi ta magana ko an yi sallar la'asar a yi cikin masallaci a yi ta hira a garin biro bai dace da wannan zumunci ne da kai ba cikin larura ba ba cikin aiki ka ba cikin aikin ka ba to ana lissafa shi zalunci ana lissafa shi saba alƙawarin da aka yi da kai ma'aikata wurin aiki ne ba wurin hira bane in kuna son ku yi hira tsakaninku to ku yi ma'adan an tashi daga aiki a haɗu wani wuri a yi hira gidan wani ko majalisa wata majalisa a je a yi hira amma ba wurin aiki ko ba aiki ka ka nemi wuri kai zaman ka cikin ka same ka ka saba da aiki aikin nan ba mutane da yawa aka hana aka dake kuma aiki ne na taimakon ƙasa kuma dukiyar ƙasa ce ta talaka ke ɗauka a baka da ƴan uwanka ya kamata ba ce kai kuma wani wannan aikin kana wasa ba yanzu kai ke aiki kai muta aikin ka ne na kanka ka zo ka iske ma'aikatan ka suna yi sai ka musu fada kaga ba daidai ba sai kai kishin kanka ba ka kishi al'umma ka to bai kamata ba Allah ya sa mu dace wanda yace sun sun yi sallah ta isha'i yana ke sallah isha'i ce sun kai liman ya musu duka duka yi ta a asirce harkar din biyu na farko an gaya suka ce mishi ai ai ya bi kai a sallah sallah ne kuma sa'a ba ba da dama ana yi haka suka san ba babu da
ya ce ni bai masallar isha'i gaba dai bai bayyana karatu ba duka raka ta farko raka ta biyu ko ba wanda ya fadakar da shi sai da ya kare haka mai magana aka ce wace irin sallah ce ne ban gaba dai aka koyi ya ce a dama ana yi sallah ba a mata haka. A sallah a shayi ana bayyana mata raka'a ta farko da ta biyu raka'a ta biyu ta uku kuma ta uku da ta hudu sai a ɓoye haka ake idan ka ɓoye duka to shi kenan me ya kama ka da mana sarra fi ma yi jaru fi a tsirin sujada za yi ha me yayi ragewar ko kari rage kai kenan kabli ta kama kamata ya su yi kabli shi kenan sun gyara san da su Allah ya samu dace na yake malam mutum ne ya yi sallar da asar da rawaza tun sallar wai sallar tun wadda tun azan azar yake wani kan daidai ne
mutum ne yi sallar la'asar da sa- da arwanda abin da sallar azhar tun azhar da yi arwanda bata kare ba Allah sarwaya ya abin yake yayi ni ya tabbatar Hmm. akwai masu lafiya akwai wanda tun asuba in yi arwanda ba ta kare ba sai isha'i akwai yan baiwa wanda zahibe bai zakalkale su ba jikinsu lafiya shi lau garau akwai wanda kuma yake samu daga azahar har zuwa ishari ba ta karewa an kaga ya sun ya ga dama kawai ba ta kare ba tana nan akwai kuma wanda yake yi daga la'asar har zuwa ishari wani kuma duk sallah sai ya mata arwalla arwalla ba ta rukuwa zahiya mai yawa ba ya da lafiya mara ba ta da isasshiyar lafiya ko kuma dan kalomadi ya gama da shi wanda kowace arwallah sai ya sallah sai ya mata arwallah sai kuma wanda in yi guda shi ke lahiya lau ya ci ya sha ya ci ya sha lahiya lau lahiya shi lau bai da matsala zai yawa su da yawa saboda haka sallah ta yi kira sallah ya